لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله صارما وصل الغواني الله الله الله واعتزل ذكر الأغاني الله الله الله وارمي بالبيض الحصاني الله الله الله واسلو مختوم الديناني الله الله الله والملاهي والمغاني الله الله الله من كيران أو مباني الله الله الله كل ذي ويك سراب الله الله الله وابغي روحا للمعاني الله الله الله عينها إن حق حاق الله الله الله الله عينها إن حق حاق الله الله الله تاليا سبع المثاني الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ya ce sariman wato manan shi ya kai musulmi musamman kuma batijja ne نعم musamman kuma almajiri na ɗan faila تو eh, ko kuma masoyi na ka yi ƙoƙari ka yanke igiyar alaƙa da wasu lalgawani نعم شيخ ya kai musulmi musamman batijja ne musamman almajiri na ɗan faila نعم ina baka shawara ka yi ƙoƙari ka yanke igiyar alaƙa da saduwa da kyawawan mata waɗanda suke mani'imta نعم wato mata gaba ɗaya إيه ya kawo dai kyawawa saboda jawabi ya tafi daidai amma ka yanke alaƙa da duk matar da ba taka ba نعم kaji ko إيه ka yanke alaƙa da wasu gawani saduwa da kyawawan mata waɗanda suke mani'imta ma'anan gawani jam'i ne na ganiya wato almar'atul lati tuguni bi jamaliha an zina matar da ta wadata saboda kyau ba sai ta yi kwalliya ba نعم
matar da ba sai ta shafa fauda ba ba sai ta sa kwalli ba ba sai ta sa gazal ba ba sai ta shafa jambaki ba نعم ba sai ta yi wani ado duk yadda ta fito an ganta ta yi ji ko idan ake kira ganiya jam'insu shine gawani wato mani'imtan mata waɗanda a kowane hali suka fito su sun yi a gani ko wato isharu ne shehu yake yi radiyallahu anhu رضي الله تعالى Kaji ko?
عنه وأرضاه Kamar yana gaya maka wato inda akwai inda ke rija za ku tambaye ni wane ne masoyina wane ne shugabana na sai in ce muku shine da habibullahi صلى الله عليه mal gairu mawama نعم kaji ko kamar misalin maganan nan ne ta wancan bawan Allah إيه wai kai misali نعم
annabi kake so صلى الله ko ko duniya da abin da yake cikinta نعم zaɓi ɗaya in duniya kake so a baka in lahira kake so a baka in kuma duniyar da lahira kake so a haɗa ma amma ka bar annabi in kuma annabin kawai kake so to a baka annabin amma ba za ka samu duniyar ba ba lahirar zaɓa wanne kake so sai ce wallahi ƙurar ƙasar ƙarƙashin takalmin manzan Allah صلى الله عليه وسلم ya fi mun duniya da lahira baki ɗayansu ba wai duniyar kawai ba نعم da duniyar da lahirar da aljannar to ƙurar ƙasar ƙarƙashin takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم ya fi mun wato duniya da abin da yake ciki نعم shine gubarun min turabi ni alihi habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha صلى الله عليه وسلم yace wa atazil kuma kai kokari ka kauracewa majalisa ko mazauni ko dandali na waɗanda a kullum aikinsu shine zikiral agani wato ambatan labaran mawaƙan 'yan mata Na'am.
duk majalisar da ka san in ka je ka zauna ba su da aiki sai labaran mata da waƙe-waƙensu da rairayensu su rika janka ana zuwa kallon rawa ana zuwa kallon waƙe-waƙe mata masu kaurin cinya suna rawa kana ji kana kallo to zuciyarka za ta ɗauki hoto sai ta ajiye duk sanda ka zauna maimakon ka tuna Allah sai zuciyar ta dinga gwada ma hotunan nan na rawa To, subhanallah.
to shikenan ƙarshe sai kaga ana sallah ko ana wazifa ko ana ibada ko ana wani kai ka je ka'aba ma ana dawafi amma hotunan mata ne a zuciya ka kawai shi kake kallo kawai shi ne shi wace kai ka bar wannan fa ka ƙaura cewa wato duk wata majalisa duk wani dandali duk wani mazauni na irin jama'ar da a kullum zancensu shine zikir al'agani ambatan labaran mawaƙan 'yan mata al'agani jam'i ne na aganiyatu Na'am.
Eh, jam'i ne na aganiyatu wato mawaƙiya mawaƙan mata da yawa su ne a gani to shi ne shawar radiyallahu anhu ya ce to kai ka ƙauracewa irin wannan majalisar da ake irin wannan zantuttuka ya ce warmi bilbidil hisani waslu maktumar dinani warmi kuma ina yi maka umarni kai musulmi musamman kai batijja ne musamman a keɓancen keɓancewa kai almajiri na ɗan faila ina yi maka umarni da kai jifa bilbidil hisani da ƙaunar fararen kyawawan ‘yan mata daga barin zuciyarka. Ka ɗauki ƙaunar fararen kyawawan ‘yan mata ka cire a zuciya kai jifa da shi. Ka ji ko?
Eh.
Tirru minan niswani tanju minal ahzani. Eh haka suka ce ai. Tirru minan niswani tanju minal ahzani. Ku guji mata, ku guji kallonsu, ku guji sauraron irin muryoyinsu da waƙe-waƙensu da kuma kallo na raye-rayensu.
Na'am.
To ka san shehu radiyallahu anhu ba malami bane mai umurni da abin da bai yi ba.
Eh.
Shi mutum ne wanda baya faɗin abu sai ya fara.
Na'am.
Sai ya ce abin da ya sa na ce ku cire ƙaunar fararen kyawawan 'yan mata a zuciyarku ku jifa da shi, Eh.
ni haka na yi.
Na'am.
kamar an ce shehu ya aka yace salautu anil bidil hisani mata ara jamalaka abdullahi husnan ala husna salautu na mantar da kaina na sunce wa zuciyata na mantar da kaina anil bidil hisani daga barin tunanin fararen kyawawan 'yan mata da yaushe mata ara jamalaka Na'am.
tun daga lokacin da naga kyawun fuskarka abdullahi kai ne bawan Allah na farko husnan ala husna kai ne kyau bisa kyau Sallallahu alaihi wa sallam.
malam faruku bismillah سلوت عن البيد اللسان متى أرى جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مسرمدا مع الآل والأصحاب قرنا على قرنا فأبدل موؤوس من الله سيدي محمد عبد الله وانجده الحسنى أبو البشر المبدال آدم تاته بأولاده درا يلوذ به هنا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به أنا فبرهم عبد الله بالحق لا إذن فلا يكتشي نابا وكيدا ولا هينا أرى أنني عبد المليك حقيقة فلا أزل الأغيار في القلب لا شينا وذلك فضل الله حدثت شاكرا وفخرا بحق الله بسؤد ولا لبنا على أمد والآل والصحب دائما على أمد والآل والصحب دائما صلاة وتسليم تنفرنا الغنى ka gani ko shehu radiyallahu ta'ala no sai da ya fara yin haka sannan ya ba da umarni a yi ya ce shi duk abin da yake takama da shi annabi ne sallallahu alaihi sallama ba duniya ko lahira ba ba wata mata mai suna salma ba ko wata mata mai suna lubna a, da manzo Allah yake takama to ka gani ko yace shi ya cire wa zuciyarsa ƙaunar fararen kyawawan 'yan mata tun lokacin da ya ga kyawun fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda tsananin kyawun fuskan manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kyawun goshin manzan Allah sallallahu alaihi sallama sallallahu alaihi wasallam har za ka ji a wani wuri yana cewa fa ma ka jabinil hashimi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma ka muhayyahu min alhusni war rifqi sallallahu yunasika an jaida alam ya asajiyan la haddarhu kalbar guzi wasagaru kalbarki كما كجبين الهاشمي محمد وما كمهياه من الحسن والرفق فما كجبين الهاشمي محمد وما كمهياه من الحسن والرفق ينسك أن جيدا لم يأساجيا لا ترف كالبروس والصغر كالبرق فلي كل وقت غفرة بعد غفرة فبرهن هذا الصدر كالشمس في الأفق داويل البكاء بعد التنام مدرم الهشا فينسك ما بي آلة الساق والمحق بكيت فأونيت الدموع فما البكاء سوى آلة للكلب من هرقة الشوق على جالس المختار بالهب موردا عن الجد تاتي للمنالب من فوق shehu radiyallahu ta'ala anhu wai duk wannan yana kawo mana ne domin mu sani manzo Allah shine gayatul murad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wani abu da kake so in dai abin nan kana son shi ne saboda kyau ko kuma saboda ka samu ka amfana na'am to ka koma wurin annabi kawai sallallahu alaihi Eh, wasallam duk kokarin shi Ibrahim kenan duk wanda yake son kyau Eh.
ko yake son kyauta ko yake son wani abu mai amfani Eh.
to kare wahalar da kansa Na'am.
ya tafi wurin manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine ka gani saboda kyawun annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam har ta kai wato duk wani wanda zai sifanta shi in ya tashi bada labarin shi sai ya ce ma annabi haske ne wani kuma sai ya ce ma annabi walƙiya ne wani kuma sai ya ce ma annabi wata ne wani ya ce wane rana sallallahu alaihi wasallam an tambayi Jabir ibn Samura radiyallahu da Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala tambayoyin daban-daban ne amma za mu haɗa suri guda na'am wato an tambayi wannan daban wancan daban eh aka ce a kana wajuhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wasallam.
misla saif waishin jabiru waishin bara'u ku ne kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam fuskarsa saboda kyalli tana kama da sabuwar takobi ko ko gogaggiyar takobi na'am to sai suka ce la bal misla shamsi wal qamar mm lailatal badar na'am ma ra'ayna ahsana minhu na'am sallallahu alaihi wasallam suka ce "Ah, fuskar manzo Allah ba kamar takobi bane wane rana wane wata mm sallallahu alaihi wane rana wane wata daren goma sha hudu wasallam tun da muke ba mu taɓa ganin mafi kyawunsa ba ba mu taɓa ganin wani abu mafi kyawunsa ba mm sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sannan abid dufaili shi kuma yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abyada malihan muqassadan ma ra'aitu ahsana minhu mm yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne sallallahu alaihi wasallam mai kyan fuska sallallahu alaihi wasallam madaidaici sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu mai kyansa ba sallallahu alaihi wasallam abi huraira kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abyadu ka annama fi gamin fidda rajul ash-sha'r ma ra'aytu shay'an ahsana minhu wa idha dahika yatala'u fil judur mm yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne kai ka ce an halicce shi ne daga farar azurfa mai tajajjen gashi tunda babata ta haife ni ban taba ganin wani abu mafi kyawunsa ba sallallahu alaihi wasallam idan yayi murmushi eh za ka ga reflection na hasken haƙoransa a jikin bango sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama mm sannan abi kursafata Allah ya kara mana yadda shi ma ya ce lamma baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana wa ummi wa khalati min indihi munsarifin qalat li ummi wa khalati ya bunay na'am ما رأينا مثل هذا الرجل ولا رأينا أحسن منه وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما ورأينا كأن النور يخرج من فيه يتي واتو لوكتن لمكة جمكة ومن ذا الله شفا sallallahu alaihi wasallam muka yi masa mubaya'a ba ni kadai na je ba mun je da ni da mahaifiyata da gwaggona bayan mun je mun masa mubaya'a muna dawowa za mu koma gida sai mahaifiyata da ita da gwaggona sai suka ce mun ɗana wallahi ba mu taɓa ganin irin wannan mutumin ba wallahi ba mu taɓa ganin mafi kyawun fuska kamar wannan mutumin ba wallahi ba mu taɓa ganin mafi tsarkin riga mafi tsarki mafi tsabtar riga kamar wannan mutumin ba ba mu taɓa ganin mafi taushin zance kamar wannan mutumin ba ya ce ina sauraron su sai suka ce kai sanda fa mutumin ne yake magana mun ga kamar haske yana fitowa daga bakin shi Mm, sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man ra'ahu badihatan habahu ومن خالده معرفة أحبه يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga annabi ba zata to sai wata makyarkata ta kama shi sai ya firgita komin karfin zuciyar shi sannan wanda ya haɗa mu'amala ya hurɗa da manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam har ya san shi eh ya fahimce shi na'am dole sai ya so shi sallallahu alaihi wasallam in ka ji mutum yana kin annabi ana ba shi labari eh ka san idan makiyin mutum ya fara baka labarin shi ba za ka so shi ba na'am amma idan ka zo ka haɗu da annabin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kai hurɗa da shi kuka yi mu'amala to sai ka ji ka fi san shi akan uwarka da ubanka sallallahu alaihi wasallam da matarka da ƴaƴanka sallallahu alaihi wasallam sai na ne ce kai duk wani mai sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama in ya sifanta shi ya gama zai ce ma kafin in ga annabi ban taba ganin irinsa ba bayan na gan shi ban ƙara ganin irinsa ba sallallahu alaihi wasallam shine shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce to ai ba wai sahabbai bane kawai suke cewa ba su taba ganin wani mutum ko wani abu mafi kyawun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kai ma ka manta ne ai ba kana karanta diwani ba duba mana zaka ga ni ma na faɗa ai walastu ara mustahsanan gaira wajhihi balaysa jamalun gairu wajhi almudassir sallallahu alaihi wasallam ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدسر ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدسر مرادي كون المصطفى أين عينه وإلا فموتي في شوقا لأنسري ولولا التزاز في الجنان بنوره لما أننا والخلد كل مبصر
Shehu radiyallahu anhu ya faɗi cewa shi fa bai taɓa ganin wani abu mai kyau ba, bai taɓa ganin wani abin kyautatawa ba, in ba fuskar manzan Allah ba. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaga ba wani mutum mai kyau ba ce, eh wani abu mai kyau, na'am gida ne, mota ne, ruwa ne, Na'am.
itace ne, duk abin da ka san yana iya ƙawatar da mutum, Na'am.
ya burge shi, eh ko ba ɗan adam ba ne.
Na'am.
Shi wace ni ba taɓa ganin mai kyan da ya kai annabi.
na'am Eh, ko ko ba mutum bane ko menene eh mai kyau dai ni ban taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi yace kai babu wani kyawu baki ɗaya ma in ba fuskan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai kyan halitta mai kyan ɗabi'a babu wani mutum ɗaya a cikin halitta da ya kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kyawun halitta da kuma kyawun ɗabi'a shi yasa ya ce to mu cire ƙaunar fararen kyawawan 'yan mata daga zuciya mu jifa da shi Aji ko? Warmi ina maka umarni da kai jifa, bilbidil hisani da ƙaunar fararen kyawawan ‘yan mata daga barin zuciyarka, wasulu kuma ka mantar da kanka, maktumar dinani, duk wani tulu na giya wanda yake abun kullewa.
eh Eh, duk wani tulu na giya wanda yake abun kullewa, wato ka rabu da duk wani abin sha wanda yake mai bugarwa.
Na'am.
kaga a nan za ka gane a shaidu abin da ake dinnan ba ruwan shi ibrahim a ciki ba wurin ba to ba ce ake ba- a ce wasu sun koma suna shaye-shaye a ce faila ko hakika ko ne Na'am, haka.
a ce wasu sun koma suna neman mata a ce hakika hakika ya ce duk wannan tun shekara talatin da wani abu ma shi ya gama da ya ce ka cire ƙaunar mata a zuciya kai jifa da shi ka manta da tulunan giya ababen kullewa in ka taɓa shan giya kama manta da yadda ake buɗe kwalbar Na'am.
in kai almajiri na ne ka manta da wannan Na'am.
Ka ji ko?
Ta'ala.
Ka- me yasa ake shan giya ne malam nasu ba damuwa bace ne in damuwa ta yi wa mutum yawa in ya sha giya Na'am.
ba yakan dawo mene yake cewa yawwa to shine shi radiyallahu anhu yake so mu bar wannan mu dawo in mun shiga damuwa mu dinga tuna annabi kawai Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam mu dinga yi mai salati mu dinga zikiri muna salati za mu manta yace in kuma duk ba hak- ba wannan ba idan ka saba kana da wani customer wanda in ka shiga damuwa wurin sa kake zuwa ya hada ma giya to ka dawo wuri na na fi shi iya hada giya Na'am.
eh ya kware kuwa ina da wurare Eh.
na shaye-shaye amma sunan su zawiyoyi Na'am.
Ka- ka ji ko eh ka rabu da wancan shine zaka je yana faɗa a diwani ya fa anaitu la an fakku an siju madahahu wa kuntu li shurbil ashiqina mudira فآليت لا أنفك عن سجن وجهه وكنت لشوب الآشقين مديرا أسقيتهم نعلا وألا داده وبلهم دام الغافلين حقيرا سكارى بلا اسم وقول فيعلهم ففاوقتهم والملك كان كبيرا بمقعد سرق جالسين جليسهم بمقعد سرق جالسين جليسهم مليك جموع المالكين قديرا يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يشبهون صخورا وقد رتأوا في تلك روض مآرف تراهم سكوتا والمقام مشيرا كلام قديم لا يمل سماؤه يكون على الجمع القديم خمورا a shehu radiyallahu ta'ala anhu yake fadi ke cewa wato ni na yi rantsuwa ba zan taba gushewa ba ina saƙa rigar yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ni dinnan na kasance mai shayar da masoya manzon Allah giyar soyayyarsa ni ne mai kewayawa ƙasa ƙasa gari gari layi layi anguwa anguwa gida gida in ka ga mutum bai sha ba bai zo wurina ba ne Na'am.
na shayar da su sha na farko Eh.
na shayar da su sha na biyu Eh.
na giyar soyayyen manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sau da duk wanda ya sha giyar da nake bayarwa ta san annabi sallallahu alaihi wasallama to yi kokari ya rabu da wulakantacciyar giya wadda gafalallu suke sha Na'am. To shehu yanzu kenan ba giya bace kamar yadda ake sha ta ruwa.
a wannan giya giya akwai giyar zikiri Na'am. To akwai kuma giya ta sanin Allah Eh.
akwai giya ta soyayya Na'am.
Eh, to shi ke shayar da su duka Na'am.
sau da ita wannan girin an sha faduwa ake a kwata Eh haka.
yara su zo suna jifan ka ana ma wasa ana tsokanan Na'am. haka.
to shi kuma wannan idan ka sha din wanda shi Ibrahim yake barwa Eh.
tsofaffi ne zaka suna cire rawani a gaban ka Na'am.
eh wancan yara za su dinga tsokanan ka wannan kuma tsofaffi za su rika girmama ka.
Na'am.
ka ji ko zaka samu almajirai na sun sha sun bugu Mm.
amma babu maye Na'am.
babu zunubi Eh.
babu tambele Eh.
kuma za ka same su lokacin su yayi tsarki ba ka same su a bakin hanya sun zauna suna kallon hanya suna kallon almajirai na na gaske Eh.
sai dai irin masu hayaniyan nan kawai Na'am.
amma almajirai na kullum in ba sa masallaci suna makaranta in ba sa makaranta suna gida in ba sa gida za ka same suna cikin ibada Haka.
amma ba za su zauna sawa jama'a ido suna wuce a yi ta maganganun mutane ba lokacin su yayi tsarki mulkin su ya kasance mai girma kwarai Na'am.
yace wal malahi wal magani min kiranin aw mabani wal malahi kuma ina baka shawara ina maka nasiha kai kokari ka yanke igiyar alaka da dukkan kayan shagala da kayan tabara da kayan lalata da kayan tambili Na'am.
eh shine malahi malahi jam'i ne na malaha ko kuma kace malahatu ma'anan shi shine alatul lahwi wato duk wani kayan wargi kaji ko Eh.
kuma kowa ya san kayan wargi Na'am.
duk abin da kayan shirme ne wargi ne shi wuce kai kokari ka yanke wannan har akwai inda ke cewa wai iza atrabal aqwama malahan wa madma'un garibtu bi zikr al hashimi al mukarrami wal magani kuma ka daina zuwa gidajen rawa kana barin matarka a gida Na'am.
Eh, mutum ya tafi ya je yana kallon raye-rayen mata amma kuma ga matarsa a gida min kiranin domin sauraren kiɗan kalangu ko molo ko garaya ko kuntigi ko sarewa ko fiyano ko jita au mabani kai ka bar zuwa duk wani wuri wanda aka gina shi lil malahi domin shagala Na'am.
da wasannin banza kamar zuwa hotel club cinema gidan kallon kwallo Na'am.
Eh, bi kazimatin ahbabu qalbi wa sal'iha wa wadin naqa maganal karimil mutawwaji yace kullu zi wai ka sarabun wabgi ruhan lil ma'ani kullu zi wai ka sarabun wabgi ruhan lil ma'ani wato kullu zi kaga dukkan waɗannan abubuwa da nake gaya maka a su gawani da agani da bidil hisani da maktumar dinani da magani min kiranin da mabani lil malahi wato waika kai canka idan baka daina aikata su ba Na'am.
domin ko gabaki ɗayansu sarabun ƙawalwaini ya ce wato ruwan kwalta Na'am.
Eh, ruwan kwalta shine duk direba wanda yake tuki wanda yake tafiya a mota a tsakar rana zai ga a gaban kwalta Kaman an yi a kan titi zai ga kamar ruwa ya kwanta Oh, to.
amma zai ta gudu yana zuwa ba zai ga ruwan ba Eh, haka.
hasken rana ne ya haska wannan kwaltar Na'am.
to shine shi yake nuna mana duk wasu mata da suke burge ka hasken rana ne kawai Na'am.
manzan Allah shine gaskiya Mm.
saboda ka karka shagaltu da su ka bar su ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kana kallon su kasarabin ne biki atin yasibu zam'anu ma'a Na'am haka.
kaji ko idan mutum yana jin kishi yana cikin mota Eh.
ana tafiya zai dinga cewa direba da Allah tsaya in sha ruwa Na'am haka.
ruwan zai shawo Ah.
saboda ka duk wata sha'awar ka duk wani abin da kake so wani zuciyarka ta samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali ta hanyar mata shi wuce ba za su iya kwantar maka da hankali ba annabi shi kadai zai iya kwantar maka da hankali sallallahu alaihi wasallam yace kuma fa ni ban hana ka ba sai da na fara hana kaina Eh.
dan karka dauka ni ina cikin malaman da za su hana abu su ba su bari ba Eh, na'am.
yace fa ma shaqa qalbil gidu mal gidu balha sarabul lada dahal aminil munazzahi tasallaitu al layla wa maila wa tandani bidaha aminillahi bil munawwahi malam faruq su
وما شك قلبي جيد ما الجيد بل هها سراب لدى لها الأمين المنزه فما شك قلبي الجيد ما الجيد بل هها سراب لدى لها الأمين المنزه تسليت الليل ومين وتندمي بداها أمين الله هب المنوه نبيذ وخمر الدار سرد مديه وذلك يسني وجيش لنصره كفاني افتخارا في حياتي وبعدها بأن نبي المصطفى خير رسله وأني أبيد الله أدل كتابه وذلك فخر أي فخر كأدله shehu radiyallahu anhu yace karka ji ina ce maka sariman waslal gawani a ka rabu da ko ka yanke igiyar saduwa da yan matattaki yace to ka dauka kuma kaman ina gaya maka wani abu ne wanda yake mai wuya yace to ni bari ka ji fa ma shaka kalbil gidu zuciyata ba ta taba kaunar yan mata ba ba ta taba kaunar budurwa ba mal gidu wai mecece ma budurwa Eh.
balaha ha kai rabu da ita ƙaryar banza ne sarabun ƙawalwaini ya ce lada ɗahal amini idan ka ɗauko ta ka kawo ta kusa da ɗahal amini manzon Allah almunazzahi abin tsarkakewa daga barin ƙazanta waccan ƙazamiya kawai ƙazamiya Eh.
tsarin tawari ba hayan tawari ga jinin haila ga warin baki ga wasu abubuwa da dama ya ce kawai ya rabu da ita taho wurin manza Allah wanda shi ne Allahu alaihi wasallam tsarki wato zahirinsa da baɗininsa ta sallaitu an laila na mantar da kaina daga tunanin ƙaunar laila wa maila da matan nan mai suna maila wa tandami da matan nan mai suna tandami bidaha aminin lahi saboda soyayyar da nake wa annabi amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam hibbi masoyi na almunawwahi wanda yake abin ɗaukakawa mm
nabizi tsinina wa khamri da giyata addara kullum kullum sardu madihi shine jeran tebo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika hisni wannan ko shine katangata wa huwa jaishi li nasri kuma shine wato a rundunata ta yaki domin ɗaukaka addinin sa kaji ko kullu ziwaika duk wani abu duk wani abu da zaka aikata shi bayan ka gama a ce da kai kai canka eh sarabun to ka bar shi ƙarya ne bai da wani amfani wabgi ruwan ka nemi rai ba irin wanda ake cin abinci da shi ba na'am ka nemi rai ba irin wanda ake shan ruwa da shi ba ka nemi rai ba irin wanda ake bacci da shi ba ka nemi rai ba irin wanda ake jima'i da shi ba na'am to wannan dabbobi ma suna da irin shi kwarai to kuwa rayukan kala kala kwarai da gaske kwarai da gaske akwai ruhul hayawani na'am akwai ruhul rabbani na'am akwai khalqiyun akwai amriyun na'am to Kwarai da gaske rayuka ne na'am wato duk jikin da ba rai mai sunan shi bismati gawa gawa eh to duk ruhi haiwani wanda babu ruhi rabbani ciki to mai shi ma gawa ne a cikin masu a wurin masu rabbani na'am na'am na'am na'am saboda zaka ga rayuwarsa gaba ɗaya cin abinci bacci shan ruwa jima'i banda wannan ba abin da zaka gaya mai ya gane eh to su waɗanda suke da wancan ruhin ganin wannan suke yadda wancan zai ga gawa haka su man sun gan shi sun ga gawa ƙwarai da gaske na'am yadda ake busawa jiki rai to haka kuma in Allah yana so ya zaɓi ba ya sanar da shi wani ilimi ko ma'arifa ko ya bashi walitta Eh.
ko ya bashi annabta Na'am.
ko kuma ya bashi halifanci Eh.
to sai ya busa an ruhul kursi cikin ruhul haiwani din shi na'am shine bayan an halice ka an sa maka rai to in Allah zai zaɓe ka ya baka wani abu to a cikin wannan ran sai ya busa wani rai kuma sai ga abin da ka sani mutane ba su san shi ba na'am abin da idan ka zai dinga gani ko ka yi ƙoƙari mutane su gani ba za su gani ba na'am abinda kake iya ji ka gane in kai kokarin mutane su ji ba za su ji ba haka sai ai ta rigima da kai saboda su ruhin su ruhi ne khalqiyun kai kuma bayan khalqiyun kana da amri eh
min amrin rabbi to shine dalili zaka je na ce ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru ka gani ko da ruhin da yake khalqiyun da ruhin da yake amriyun dukka da na Allah ne na'am saboda ka rayuka kala biyu ne kana iya cewa akwai ruhi haiwani akwai ruhi rabbani shi ruhi haiwani da shi dan adam yake cin abinci da shi dan adam yake ba haya da shi dan adam yake bawali yake jima'i da shi dan adam yake haihuwa Na'am.
da shi dan adam yake yin bacci ya huta to na'am shi warai kuwa shi kuma rabbani da shi dan adam yake samun ilimi da shi dan adam yake samun ma'rifa Mm.
da shi dan adam yake samun walitta Mm.
da shi dan adam yake samun imani Na'am.
da shi ake samun annabta da shi ne bawa zai iya daukan halifanci na'am kaji ko eh shi ake kira amrun rabbaniyun na'am wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi suna tambayan ka labarin ruhi ka ce musu ruhi daga umurnin ubangiji ne na'am sai malaman zahiri suka ce ai annabi ma bai san rai ba saboda gashi an mai tambaya Allah ya gaya mai ya gaya musu cewa ba wanda ya san rai sai Allah sai zuwa suka ce ai cikakken amsa ke na'am to ya ba da cikakken amsa ke na'am shi wanda ya san karatun da ya ji eh zai ƙara ganin girman annaba a zuciya sallallahu alaihi ne sallallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaka ne eh ka ji ko wannan ruhi a wanda ake kiran shi a amriyun wato amrun rabbaniyun shi ake kira ar-ruhul kursi na'am allahuti na'am almanfuku fi ruhil haiwani ruhi mai tsarki wato rai mai tsarki wanda ake kiran shi lahuti shi ana busa shi ne a cikin wannan ran da muke numfashi da shi to duk mutumin da kaji ana cewa ya bar giya ya kasa ya bar zina ya kasa ya bar lalata ya kasa ya bar abubuwa kaza ya kasa duk ran da Allah ya busa wancan ran ba sai an gaya mai wai ya bari na'am na'am na'am in kaji ana ba mutum ilimi yayi yayi ya gane ya kasa ba busa wancan ran ba na'am ana busa man wannan ran sai ya zo da wasu ilimai saboda wannan ruhin dama iliman suna cikin shi Na'am.
ana busa mai kawai zai ji iliman sun game shi to na'am shi kaji ko Na'am.
to shine shi wa radiyallahu anhu yake cewa to wabge ruhan kai kokari ka nemi rai irin wannan ran wanda yake a alqudusi allahuti wato arrabbani wanda ake busawa a cikin ruhi haiwani na'am shi shine ma'ana na'am wannan ruhi haiwani ana busa shi ne a cikin jiki gangan jiki eh shi kuma ruhi rabbani ana busa shi ne a cikin wannan ran namu da muke numfashi da shi na'am na'am idan mutum ya mutu eh
wancan ran shi kenan na'am amma wannan ran eh rabbani eh a yana nan to duk wanda aka busa mai ruhun rabbani na'am eh aka busa mai ruhul kursi mm to ko ya mutu za ka dinga ji ana radiyallahu anhu na'am na'am na'am za ga ana ta magana shi kamar gashi a zaune a wurin eh kuma yana nan din ne na'am saboda in mutum ya sami wannan to sau shi wancan ran mm ruhu haiwaniyun daga alamul fana'i yake na'am
alamul alamul khalqi wal fana'i na'am shi kuma ruhul kursi ko ruhul rabbani shi kuma daga alamul amri wal baqa'i na'am wannan a- min alamil khalqi wal fana'i wannan min alamil amri min alamil amri wal baqa'i shine ban shi yasa in aka busa ma ka gama wanzuwa ba ka taba mutuwa ba na'am shi za dai aka yi kai gangan jikinka kabari abin ne amma kana nan na'am
Allah ya busa mana wannan amin shi to ka gani ko shi wannan ruhun rabbani da shine bawa yake rayuwa ta har abada shi yasa shehu yace wabgi ruhan ka nemi rai alqudsi ta hanyar zikiri da yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karatun alqur'ani da tafakkuri da muraqaba da kuma kadaita fuska zuwa ga Allah da dauke himma ga barin halitta da wannan ake samun wancan ruhi din dan me yace ka nemi ruhi lil ma'ani domin ka samu haduwa da ma'anan ilimi ya qazatan lamanama wane ne ma'anan ilimi ka nemi rai ka ji ko alkursi domin haɗuwa da ma'anan ilimi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne a gaba yake gaya maka wane ne shi shi ne ainu haƙƙin haƙƙo haƙƙin ainu haƙƙin haƙƙo haƙƙin taliyan saba almasani ainu haƙƙin shi ne madubin zati ainu haƙƙin madubin zati haƙƙo haƙƙin gaskiyar gaskiya wa nasiru zakal haƙƙi bil haƙƙi maƙadisi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riski wannan ma'ana eh a ainu ha'in haƙƙo haƙƙin eh talin sab almasani Mm.
to haƙiƙa fa ko ya sani ko bai sani ba yana da wannan ruhin a jikin shi na'am duk wanda ya samu wannan ruhi kuwa Allah zai kankare mai zunubansa baki ɗaya to ba sai ya ce astaghfirullah ba.
na'am la ilaha kuma Allah zai gyara mai zuciyar shi ba sai ya yi wani ibada ko wani aiki ba na'am sannan kuma duk abin da zai yi a gaba ma Allah zai yafi amma ba da wuya kuma ka ga mutum yana zunubi ya ce maka wai shi yana da ruhin ne in mutum yana da ruhin kuma za ka ga Allah ya kiyaye eh amma idan mutum ya ji wannan karatun kuma zai iya zuwa ya dinga tabara yana mai ce ai muna da ruhul qudus saboda an mai da kayan bayan Allah wasa a yanzu na'am haka eh kwarai da gaske wato dalilin da yasa kare mun faɗi wannan eh duk mutumin da ya fahimci ainu ha'in madubin zati eh haƙƙo haƙƙin gaskiyar gaskiya na'am taliyan sab almasani wanda yake karanta bakwai abun biyantawa na'am to
to in mutum ya fahimci wannan mm to shikenan sai wannan ruhi sai ya tabbata sai a kankare zunubansa sai a gyara zuciyarsa dan me saboda tilas ne ya yi imani da abin da aka sauka wa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana faɗa bismillahir rahmanir rahim wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum na'am wa aslaha balahum to kaji waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka yi kyawawan ayyuka suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shine gaskiya daga wurin ubangijinsu to za a kankare zunubansu za a gyara zuciyoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallama shine ainu ha'il zaka dace Ibrahim yana faɗi huwal ainu ainul ha'i wal ha'u ainuhu lahul ka'batul ulya lahu baitul maqdisi jamana kana هو العين عين الهاء والهاء عينه له الكعبة الأولياء له بيت المقدس هو العين عين الهاء والهاء عينه له الكعبة الأولياء له بيت المقدس له طيبة الطيبة ودار مقامة له الخلد والفردوس خير مؤرس ودار سلام بعد أدن وأزلفات وتلمس مداها له كل ملمس ومأوى وجنات النئيم تزينات بخادمه تزهو على كل ملبس ولم يبد غير المصطفى وحبيبه ولم يرضى بالفردوس دون تقدس
Shehu radiyallahu anhu ya ce, Karka ji na ce ka rabu da ‘yan mata kyawawa farare ka cire su a zuciya ka yi jifa da su, ya ce bari in ɗan baka wani labari na kaɗan.
na'am Ya ce, a aljanna ‘yan mata nawa aka baka labari ake ba mutum. Ba dubu saba'in ba? Ya ce, to aljanna tana nan tana nema na ne. Ta kowace fuska nema na take.
eh wata limisu maddahan lahu kulla malmasi tana nema na ta kowace fuska amma abin da zai burge ka da ni walam yabge gairar mustafa wa habibi wallahi ni bana bukatar su bana neman su bana begen su ba abin da nake nema in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam abin da na gaya maka din nan wabgi ruhan din nan wabgi ruhan lil ma'ani to wannan mai baka wannan shawara walam yabgi gairar mustafa wa habibi walam yarda bil firdausi duna taqaddusi shi ibrahim radiyallahu anhu baya kwadayin komai baya neman komai idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda shine ruhul lil ma'ani na'am kaji ko eh shi yasa yake mana nasiha yake gaya mana wabgi ruhan lil ma'ani wato kai kokari ka nemi rai domin haduwa da ma'anan ilimi wanda shine ainu ha'in haqqu haqqin haji ko taliyan wanda sifofinsa suke karantar da mu sab almasani wato bakwai abun biyantawa shine fatatul kitab na'am Allah tabaraka ta'ala yana gaya masa wa laqad atayna ka sab'an min al-masani a haƙiƙa mun baka bakwai abun biyantawa na'am mun baka bakwai abun biyantawa shine s- wato ayoyi bakwai ne Fatiha amma suna kunshe da sifofin zati ayoyi bakwai ne abin cudanyawa bi sifatiz zati na'am da sifofin zati eh
shine wato bakwai waɗanda ake ambatansu da sifatin nafsiya shine al-ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu was samu wal basar wal kalamu duk wannan baki ɗaya Allah tabaraka taala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ga baki ɗayan su shine wal qad atainaka shuhudul ma'ani wa gayyabnaka an hissil awani hatta shahidtal mutakallimu bi sab'il masani kaji ko na'am walakar ate naka shuhudul ma'ani hakika mun baka ganin ma'anan zati shuhudin zati mun baka shuhudin zati na'am kaji ko shine ma'ani din mun baka shuhudin ma'anoni muka fakar da kai daga barin jiki wannan gangan jiki na zahiri na'am muka fakar da kai daga barin wannan gangan jiki wanda yake na zahiri hatta shahittal mutakallimu bis sab'il masani har sai da ka ga mai magana da bakwai abun biyantawa na'am fatiha kin ilaha illallah mm shine shi yake cewa fasab'un talat sab'an masaniya jaharatan mm walillahi ma agala sifati shifa'i na'am shine shi yake cewa to bi sifatiz zati haqqan wannan fatiha nan ita ke dauke da sifofin zati da gaske kuma an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce to rutubatun kaga wannan daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yake dauke da ita laysat lisani ba ta a hannun wani nabiyunsa Mm, na'am.
ba wai 'yan mata kawai da muka ce ka rabu da su ba babu wani annabi ko wani waliyi ko wani kudubi da yake da shi annabi shi kadai yake da wannan ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu Amin.
وكن مجيسا لنا يا واحد الأحد آمين.
يا بر يا وتر يا عين المراد أجل آمين.
يا من لا له شفاء كلا ولا ولد آمين.
أجس أبيدا وفرج كربه أبدا آمين.
يا من لا شبي له حقا ولا ند آمين.
أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد آمين.
بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الله عليه وسلم.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر الجلال العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Amin.
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shehu mun gode shehu Allah ya saka da alkhairi shehu Allah ya ƙara muku lafiya shehu Allah ya maida ku gida lafiya shehu Allah ya ƙara kusanta ku da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masu saurare wannan shine fasaran sariman kashi na ɗaya wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar mana a har kullum muna faɗi ga masu neman karatuttukan shehu ko kuma ƙarin bayani suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Mabaya Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna ko kuma a same mu a gidan Shehu da ke Kabala Road Daura da Abu Mutalib Secondary School ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah